الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau talata a laraba ko? yau laraba hijira tana da wannan taudi hijira tana da sha takwas ko da watan jimadar ula hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da ishirin da biyu da watan sha hudu miladiya tana da dubu biyu da ishirin da ɗaya za mu fara darasin wannan littafi mai albarka na ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa na imam alqabi iyad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم ذاك يقول ya ce allahumma ya allah salli kai salati ala muhammadin da shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi da alayen shi wa sallim ka amintar da su قال الفقيه القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل إياد بن موسى بن إياد الياسبي رحمة الله عليه يشي alfaƙihu masanin ilimin addini wanda ya fahimci addini shine alfaƙi alƙabi al'imamu shugaba alhafizu hafiz wato an ce hafizun matsayi ne wanda ainihin mutum zai kai a ilimin hadisi abul fadli wannan alkunyar shi kenan ainihin sunan shi iyad ibn musa ibn iyad al-yahsubi dangane shi kenan rahmatullahi ta'ala alaihi yace alhamdulillah shine maqulul qawl qala alhamdulillah yace alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah al-munfaridi bi ismihin asma Allah shi ne makaɗaici da sunan shi mafi ɗaukaka sunan Allah mafi ɗaukaka Allah ya kaɗaita da wannan suna nashi al-muhtasti shi ne mai keɓanta bil izzi al-ahama da buwaya mafi kiyayuwa buwayan Allah buwaya ne wanda ya kiyayu daga ainihin kowa Allah shi kadai yake da buwaya irin nashi mulki da buwaya irin na ubangiji ya kiyayu ga barin kowa duk wani mulki da duk wani buwaya fararre ne kararre ne sai na Allah don kowanne zai kare a zuwa ce limanin yau a rasa mai amsawa dole sai an mai da shi ga Allah a ce lillahi alwahidi alqahar allazi wanda laisa dunahu muntaha babu tukewa ga kusanci gare shi wato duna yana daukan ma'anoni da yawa ma'anan fauka ma'anan tata ma'anan kurbu ma'anan kaza malamai suka ce anan yana nufin kusanci ne wato da ake cewa kusantan ubangiji kusantan ubangiji din ba shi da tukewa saboda me saboda kusanci ne irin na zaɓi ba kusanci na guri ba ai duk abin da za a ce tsakaninku da shi akwai wani fage ne wanda za a ce ka kusanto ka kusanto har za ka tike a ce ka zo wurin to shi kusantan ubangiji ba shi da tikewa duk da dai wa anna ila rabbikal muntaha to nan intihai din ba shi da kurewa sai dai kawai kusanci din ya bambanta ga mutum zuwa mutum wani ya fi wani kusantan ubangiji amma kusanci ne na zaɓi ba kusanci na guri ba shi ne shirya ba za ka jina dunu wasu fayi la dunu wa makanaci wala wara a ma kuma babu wani abin nema bayan mutum ya samu ubangiji wa man wajada Allah wajar kullu shay'in in dai mutum ya samu hanyar Allah ya samu daidaita to babu wani abin nema bayan wannan az-zahiri Allah shine mabayyani wanda la takhayyulan babu ainihin khayal babu wani zato wala waman babu wani bimbini in an ce ainihin khayal shine abin da ba shi da tabbaci ba in aka ce waham ko shine abin da bangaren zato mara karfi to bayyanan ubangiji babu wannan bayyanan ubangiji ne yaqini ne saboda dama su masu tunani suna tunani ne cikin ayoyin Allah ba suna tunani cikin maƙiyan zakin Allah ba inda azzahiru da baɗinu za su haɗu kenan wajen azahiru in kai tunani a ayoyin Allah Allah zahiri ne bayyanan shi din ba shi da ainihin zato ko waham bayyana ne na hakika saboda me saboda wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun ko me ka gani ko me har ƙarshe ma Allah ya ce wa fi anfusikum ku duba kanku mana ku kanku kai kanka kawai in ka tsaya kai tunanin kanka ai za ka san cewa akwai wanda ya yi ka wai malamai wanda suke barifai suke cewa ai duk mutumin da bai san akwai Allah ba ai wannan jaki ma ya fi shi saboda yanzu misali jaki ne yana cin karmami sai ka zo ka motsa wani itace a bayan shi ai jakin zai juya juya wanda ya nan kana zaton wai yana nufin itacen nan ya motsa kan shi ne ai zaton shi waye motsa itacen nan to itace ma ya motsa jaki yake tunanin akwai wanda ya motsa shi balle ka duba sama ka duba ƙasa ka duba halittu ka duba kaunin nan gaba ɗaya amma ka kasa tunanin akwai wanda ya shi ka gani saboda haka a zahiri la takayyulan wala wahaman kaga wajen zahiri kenan sannan albaɗini Allah shine ɓoyayye ɓoyen shi kuma takaddusan da uduman ɓoyen shi ɗin wajen tsarkaka ne ma'anar tsarkaka duk wani abin da za ka yi tunani ka ce shi ne Allah to ba shi ba ne. Ko kullu ma ka tsara bi balika fallahu bi khilafi zalika kaga kenan albaɗi ne saboda ba zai yi la tudrikul absar kaga duk abin da har za ka iya tunanin shi ko za ka iya saƙa shi ko za ka iya ainihin misalta shi cikin ranka to ba Allah ba ne kaga kenan baɗi ne amma kasancewar shi baɗi ne din la'uduman ba wai na rashi ba ba wai kawai dan ba za a gan shi ba ka ce wai shi kenan babu shi ba dan ba an ce wai wata rana wani wai a aji yake cewa ainihin ɗalibai me wannan suka ce alli ne me wannan allo ne waye wannan malam ne sai ya ce to kun gansu eh to kuma ina Allah in je har akwai shi din ina yake sai kawai Allah ya wani ɗalibi ilhama sai ya ɗaga hannu sai ya ce me wannan hannunka ne waye wannan ɗalibi ne waye kaza yake to ina hankalin malam tun da ka ce duk abin da ba a ganin shi babu ina hankalin malam sai aka ihu a cashe malam mahaukaci ne ma shi kenan kaga yi kaga taɗaɗɗusan da uduman yawwa wa aha wa menene wasi'a kulla shay'in rahmatan wa ilman Allah ya yalwaci dukkan komai rahmatan ga rahama rahamarsa ta shafi komai wa rahmati wasu a kulle shay'in wa ilman hakanan ilmin Allah ya yalwaci komai a haɗa bi kulli shay'in ilma ba wa asbaga ala awliyaihi ni'aman umma Allah ya yalwata ya cika ni'imomi masu ganewa ala awliyaihi ga ainihin waliyansa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم وبعث كما الله يأيكو رسولا ولمنزو fihim a cikinsu ya aiko wani manzo wanda kuma shi wannan manzon amfasahum shi ne mafi darajarsu mafi tsadansu mafi ainihin zaɓinsu kuma manzon min anfusihim daga cikinsu cikin kawunansu aka aiko ba mala'ika ba ba aljani ba mutum irinsu Allah ya aiko musu sannan urban wa ujuman larabawa da wanda ba larabawa ba su ne a jami ba wai an ce baibayi a hausa za a ce larabawa da baibayi to baibayin ba wai ana nufin bayi ba ana nufin duk wanda ba balarabe ba ko baki ne ko fari ne ko jarfata ne ko wani iri ne in dai ba balarabe ba ne sunan shi ainihin ajami wa azkahum kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi tsarkin su mahatijan wajen asali ya fi kowa tsarkin asali tunda ya ce shi bai taba shiga wani mummunan tsatso ba tun daga Adamu har zuwa mahaifinsa sannan wa man ko da kuma madada wato daga numuni yanzu za a ce ra'a mar'a nan ma nama manma wajen daɗuwa shi ma manzo Allah ya fi kowa tsarkin ainihin madada tun daga haihuwan shi har zuwa tashin shi har ya sarmunta har ya girma har ya gama ainihin risalan shi babu wani sakan da manzo Allah ya shi da tsarki a wannan ainihin sakan ɗin tsarkin kuma na hissan da ma'anan gaba ɗaya wa wa arjahahum kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi rinjayen su aqlan wajen hankali wa hilman da kuma haƙuri ya fi kowa rinjaye wajen wannan wa awfarahum kuma shine mafi cikan su ilman wajen ilimi wa fahaman da fahimta babu wani mahalukin da ya kai manzon Allah ilimi tunda shi ma ya ce an bani ilimin na farko da ƙarshe kuma an ƙara min ilimi to ina sauran kuma wani halitta in kai na farko ne baka cikin na ƙarshe na ƙarshe ne baka cikin na farko to an ba shi farkon da ƙarshen kuma an ƙara wa fahaman shine ma malamai suka cewa fa auha ila abdi ma auha din nan wannan ma auha din annabi kadai da Allah su suka san sirrin da yake tsakanin wannan ma auha din Aha, shi ne wawo farahun ilman wa fahaman, kuma shi ne majucikansu ilman wajen ilimi wa fahaman da kuma ainihin fahimta. Ka kuwa ba wanda ya kai manzo Allah fahimta tunda wahayi ma ana gama wahayin ya riga ya haddace, ya riga ya fahimta. wa wa kuwahun ko manzo Allah shine mafi karfin ainihin halittu gaba ɗaya yaqinan wajen karfin yaqini wa azman da kuma azma zartuwan niyya wa ashaddahum ko shine mafi tsananin su ra'afatan wajen tsananin tausayi wa ruman da jin kai bihim ga su ainihin mu'minin dan Allah ma yana cewa bil mu'minina raufur rahim zakkahu Allah ya tsarkake manzo Allah ruhan waje ruhi ruhin manzo Allah mai tsarki ne Allah ya tsarkake ruhin shi wa jisman hakanan jikin shi mai tsarki ne tun yana karami an tsaga ainihin cikin shi an cire da man shedan an wanke kamar yadda ya zo a hadisai ba ɗaya ba ba biyu ba wa hashahu kuma Allah ya toge shi ya istisna'in shi aiban wajen aibi baya tare da kowane irin aibi na zahiri wa wasman da kuma ainihin aibi na baɗini aibi kowane iri na zahiri da na baɗini gaba ɗaya Allah ya kiyaye manzo Allah baya tare da wannan aibin wa atahu kuma Allah zai ke mishi da hikmatan hikima wa hukuman da kuma ainihin hukunci na ainihin shari'a Allah ya ba manzo Allah hikima kuma ya ba shi ainihin hukunci wa fata bihi ayunan umyan kuma Allah ya bude idanu makafi bihi da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa quluban gulfan Allah ya bude zukata rufaffu da zuwan manzon Allah wa azanan summan Allah ya bude kunnuwa kurame da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato anan kaga ya maida aikin zuwa ga Allah kuma ya sa sababi shine zuwan manzon Allah shi yasa ma zaka ji ayoyi guda biyu ɗaya ayar tana cewa wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim ko sai kuma ga wata ayar tana cewa innaka la tahdi man ahbabta shine malamai suke misali suke cewa kaman ɗaki ne wanda aka sa sakata a ciki kuma aka sa kwado aka kulle sai aka baka mukulli aka ce buɗe ɗakin nan ka zira mutanen nan in ana so su shiga kana buɗe kwaɗon sai a buɗe sakatan sai su shigo in ba a zo shiga ko ka bude kwaɗan in sakatan cikin arbe ne kiya za su shiga ka gan Allah bai so ba ba zai bude sakatan ba ka bude kwaɗan kai kai kai a ce na kala tari man ababta in ana so su shigo kana bude kwaɗan sai a bude sakatan shikenan kai ka bude sai su shigo ka ga inna kala tari ila siratin mustaqim kenan shi yasa yace bihi aha fa amana bihi وأزره ونصره من جعل الله له في مغنب السعادة اسما شين فائلين آمنا من جعل الله له دم متمن دا من دوان دا الله الله جعل يسن يكسما ربو lahu gare shi fi magnabi sa'adati cikin riba na arzikin lahira sai ka ga wannan shine amana bihi zai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa azzarahu ya girmama manzon Allah wa nasarahu ya taimake shi duk wanda ka ga ya yi imani da manzon Allah ya girmama manzon Allah ya taimaki manzon Allah ma'ana ya taimaki addinin Allah to wannan shine wanda Allah ya kaddara mishi rabo na ainihin arziki na har abada وكذب به وسلف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما من دون دا الله ألا كتب ya ainihin rubuta a shaƙa'a tsiya cewa alaihi akan shatuman bisa tilas wannan shine za ka ga kazzawabi ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasta dafa an ayatihi kuma ya bujire ya kauda kai daga ayoyin Allah duk wanda ka ga ya kauda kai daga ayoyin Allah to wannan dama an kaddara shaƙi ne matsiyaci ne marashin arziki ne na lahira ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى الله مدوكاكين سركي شدو وان دكا جيش أنا الدنيا يزمو مكاهو to fa huwa fil akhirati amma a can lahira ma zai tashi makaho kaga shi yasa zaka ji aya tana cewa fa inna hadha ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur karka ce makanta na ido wannan ake nufi a'a makantan zuciyar da take cikin kirji in je zuciyar ta makance ta ki karban gaskiya to can lahira ma za ta makance ba za ta ga hanyar tsira ba sallallahu alaihi tsiran Allah ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallama kuma Allah ya amintar da shi salatan tsira ne wanda ta mu za ta riƙe daɗuwa kullum ana ainihin daɗa salati wa ma kuma ana daɗar da ainihin lada na wannan salatin tunda ya zo a hadisi in kai ɗaya za ma goma in kai goma za ma ɗari zuwa dai haka nan ƙarshe wa ala alihi tsira da amincin Allah nan su tabbata ga alayen manzo Allah wa sabi da sabon manzo Allah wa sallama ya amintar da shi tasliman amintarwa mai yawa alhamdulillah Não são